الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram yau muna talata 19 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 438 wanda ya dace da 17 ga wata na harko shekara ta 2017 insha Allahu yau za mu yi darasi na 93 ko in ce gome ya tara da uku a wannan littahi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz kahin nan tambaya da na rage akwai tambaya ta masa'alar harkon karatun sallah yin bismillah shin a harkon kabbara ta harkoci da ta'awuz a takaice dai cikin darasinmu da ya gabata mun yi bayanin kan matsayin bismillah bayan duka dai kai da kawowa hadisin anas bin malik wanda mai cikin mai bulogun maram ya kawo ruwayoyi daban-daban na annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallah da alhamdulillah rabbil alamin wata ruwaya ya ya yana asar cewa bai ambace ta ba dai karshe dai maganar da Hafiz ibn Hajar ya a wancan wuri cewa maganar cewa yana kana sirru biha yana yin ta aboye shine magana madogara kenan akwai bismillah a farkon dukkan fatiha akwai ruwa ta fatata ta ummu salama radiyallahu anha wanda tana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ya kara man kara fatat kitab falakara bismillahir rahmanir rahim fa inna ihda ayatuha wanda ya karanta bismillah ya karanta wanda ya karanta fatat kitab ya karanta bismillahir rahmanir rahim daya ce daga cikin ayoyi bakwai na Fatiha kamar da mutum zai kira hafs in bismillahir rahmanir rahim ya kasa aya guda wannan kuma nassin hadisi ya tabbatar da haka bismillah akwai ta a farkon bismillah illa a farkon fatiha illa abin da yake daidai da huta cikin wani sabanin in ka zo farkon karatu ba farkon sallah bayan kai allahu akbar ka shiga sallah sai kai duwa da istifta daga cikin misali gajera subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka sumuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk sai kai a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim duk wani aboye ana wurin bayyanawa za ka yi duwar istifta da auzubillah samin alimin shaitanar jim da bismillah rahmanin aboye in suka bayyana da karatu da alhamdulillah rabbil alamin ka shiga a bayyane bayan kai wa'annan wannan ukun a asarce duwar istifta da ta'awuz da bismillah za ka yi su a boye ya ka fara bayyana karatunka da alhamdulillah rabbil alamin ya cikin darasin da ya gabata kuma nan magana ta lafazi wanda ya inganta kamar da ke cikin ruwal galil albani ya tattauna magana kwarai ya ka ruwayoyi masala yin ta'awuzi a cikin karatun qur'ani ya kama ganganu gaskiyar magana cewa lafazin da ya inganta sabanin da muka hewan wadi kurin mu takaita da a'udhu billahi minash shaitanir rajim lafazin duka wanda yace ya inganta na wajen karatun qur'ani daga manzana sallallahu alaihi wasallama yace ɗayan haka imma a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi ko ka karanta gaba da bismillah bismillah a'udhu billahi samina alim min shaitanir jim min hamzi wa nafthi wa nafsi amma tsayawa kurin kadai a'udhu billahi min shaitanir jim yace wannan gaskiya bangaren ruwaya ba a samu ruwaya ingantatta ba wani manzon ya zo wani karatu ya tsaya bakin nan kadai akalla ka tsaya kurin in ma ba gane ba ka fara da a'udhu billahi samina alim min shaitan rajim shine ma amma lafazi mafi gajarta da yayi wajen karatun ta'awuzi na karatun qur'ani ko a sallah ko a wajen sallah a'udhu billahi samil alimi min shaitan rajim wajen karatun qur'ani ko a sallah haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam lafazin da ya inganta na ta'awuzi a wajen shi masauran haka akwai lafazin a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma a wajen karatu gaskiyar magana bayanin dai shine sigar aka samu bangaren ruwa ya tabbatatta wannan lafazin bai kasar haka ba kenan akalla a'udhu billahi samii'il alimi minash shaitanir rajim wannan shine abinda muka yi kenan wannan ukun zaka yi su asirce du'a istifta da ta'awuzi da bismillah asirce sai ka fara da alhamdulillahi rabbil alamin sai magana ta biyu abinda yake magana cewa magana ta haskakawa a cikin da ake cewa waliya haska wali haske bayanin da muka yi akan bayanin da na yi na wani lokaci abin da ƙyanwa babu wani nassi da ya zo a sunna ko mace a ƙura'ani ko sunna na cewa ko maganin magabata salaf cewa haskawa mutum ya mutu a ga haske iya cikin alama ta walitaka babu wani magana walitaka tana wata alaƙa ce wani martaba ne tsakanin allah da bawan shi ya kai mutum waliyin Allah ne iya ka walitaka amma cikin kuma ba wanda ya gano ba wanda ya sama waliyin Allah ne tsakanin shi da Allah ne kuran wannan akwai haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa rubba ash'asa akbar mudufun bil abwab na mace da yawa wasu mutane mutumin da gashi bashi da take kawai kaman ganshi bashi da wani matsayi yace inda zashi wata kowa wani gida maza a ture shi tai wata bai kaka nan bai da wata martaba idan mutane amma ce a wajen Allah yana da kima inda zai rantsuwa Allah zai kubuta da shi misali ce wallahi garin nan yayi kaza to abin sai an yi ko ba kaza mun ba Allah zai bai kafara kaga ba san shi ma ba shi komai a wajen ku ba kenan akwai mutane masu matsayi a wajen Allah ba wanda san su tsakanin su da Allah ne akan samu wani lokaci Allah in ya so yakan karama wani bawa da wata alama cikin alamomin mutanen kwarai ne ana samun haka nan amma ba ka'ida ba ce ba ya an ga wani abin haske ya an ga wani kaza wani waliyin Allah ne a babu wannan a cikin shari'a ya kai waliyin Allah ne babu wanda ya gano kuma kan yi Allah mai wata karama a gani a hili an samu haka ɗaya daban-daban nan mun ga muku misali wanda wata kisa wanda mai wazi cikin malaman Saudiya iya ce abin da ya kana hatta da bin bas iya wurin iya wajen da aka yi wa wani bawan Allah da aka je binnewa da dare aka mance ba na babu babu wuta an je binne shi babu wani abun haske na binne shi sai ka ce wallahi wurin gaba da kewayen su cikin kabarin kun yi haske fes haske fes ya ce muka kare komi da komi muka kare muka sashi muka bari muka binne mun kare haske ta yi kagon yawa kana wanda alamin abun kuma kowa ke ma kana kenan ba dan a ce hanga haske ba akan sami wani abun amma irin namu a nan na wali taka kawai mace mutum ya mutu he mata shi kudin ya ce aje baba cikin dare ya zo ya haska haka ake wali a nan da yawa da yawa haka ake wali a nan kurin mutum sa ya mata ta ce aje dare ya zo haske nan daga haske ta haska wannan dakin kurin babu wanda gare ita ko dan shi dan shi ya ce aje baba ya zo cikin dare ya zo ya zo ya haske kaga da kurin aka ce wali ta shi to wannan hudi yake wannan gaskiya babu wani abu wanda yake wai shine alamar zaka haske a'a Allah yana karan ba abin da amma babu ka'ida cewa wai haske shine mutum ya haske ya mutu har ga haske a kabarin shi ya haskawa ba haka bane ba sai karatun insha Allah darasin mu na 93 muna cikin da kitabul hajj eh muna cikin arkanul hajj sai ya kawo yanzu kenan za mu tashi المبيت بمزدلفة حتى مطلع الفجر كوانا المزدلفة حلقة تول الفجر وصلاة الفجر بها كما باين kenan an kwana a mai muzdalifa an je an hau arfa an wuna arfa an dawo muzdalifa wa tana tsakanin arfa da mina muzdalifa wuri ne tsakanin arfa da mina sun sa ta tsaka da farko da kuka taso daga makka za ku zo mina ku kwana ɗaya sai ku zo ku tsallake ku huce munzalifa ku ta yi arfa kun je arfa kun wuna arfa yanzu in kun dawo ya kun sansani a munzalifa to wannan tsayawa a munzalifa ko zama a munzalifa bayan an huto daga arfa iya cikin nan wannan malami ya kashi a matsayin rukuni to da mahi yawa suna ɗaukar cikin wajibat kuma sai magana ta labarin cikin wannan abin shi a takaice da wannan shi ana muna cikin maganar arkan kenan wannan kwana a wannan wuri hal alfajir ta keto a yi sallar asuba manan gawa banda mata da masu rauni ko marasa lahiya su akwai sauki idan dare ya raba su ta kahin alfajir ta keto wannan magana da ya yi liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam li'urwata fil hadisa sabiq ta hadisan urwa yace man shaida salatana hadhihi ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفسه cewa ruwa ta wuce baya cewa wannan bawan annan da zake ba annabi labari na biyo ta dukkan na biyo hanyoyi dukkan duwatsu yana tsaya na da yake cewa gashi abin da annabi ya ce mishi duk wanda ya halarci sallar mu wannan wannan ya wakana a sallar asuba ta washe garin ramanarar sallah da asuba kayan a hoto da muzalifa an kwana a muzalifa a sallar asuba ta goma ga wata kenan za'amina ya ce duk wanda ya halarci wannan sallah tamu wa waƙafa ma'ana hatta na dafa ya tsaya tare da mu a wannan wuri na muzalifa har muka kada don suna huta daga musalifa daidai hudawar rana tana wannan jan kayan taɓullo ya sotu tare kayan taɓullo ta yi ja ya ce wanda ya tsaya tare da mu har ya yi sallah da mu ta asuba kuma ya tsaya tare da mu har muka kaɗo tare waƙa da waƙafa ƙabala zalika bai arfata lelan a nahara kuma daman ya tsaya arfa a cikin dare ne ya tsaya a arfa ko da rana wannan faƙar tamma hajju wa ƙadafin tafasahu hajjin shi ta cika nan a tafas ana mai tafsi da mana almanasik nan tafsi da alwasakh kenan wani magana ta gashi da dauda sauransu amma nan ganin cewa suna wannan magana a musalifa ya cikin ma'ana manasik ya cika hajjin shi ta cika aiki shi na hajji ya cika in yi haka nan mai so kawo kenan annabi ya sa sharaɗin tsayawa a kwana a muzdalifa a yi sallar asuba ta kwan a kada shi ne wanda ya haka ya ce hajjin shi ta cika shi sa ya kawo shi a wannan matsayin kenan rukuni wanda rishin shi ke bata ibada ta haji sai rukuni na hudu tawaful ifada tawafi na ifada shine bayan an tsaya a an ƙare arfa an zo muzdalifa an zo mina an yi jiwa ko an yanka an huce ko an yi aski a huce bayan dai jiwa rasalla a je ɗakin allah a yi ɗawafi bayan an yi jiwa na ranar sallah jiwa na farko na jami'atul aqaba wannan ɗawafi na ifada iya daga cikin rukunai na makka ya kali ƙauli ta'ala wala tawafu bil bait al atiq can ban sama laka zuwa tafasahum wala funu zurahum hita wala tawafu bil bait al atiq kenan sai tawafi kenan bayan an huto daga muzdalifa an zo an an yanka ma'ana an yi aski an yanka an yi jiwa an yanka dabbobi kuma a ji a yi tawafi shi ne ce wala tawafu bil bait al atiq su je su yi tawafi tawafin daki da dadin daki tsohon daki daki kadimi wanda yake shine farkon daki a saman kasa wannan shi magana kenan tawafi na Ka'aba wannan shi tawafi ifada kenan rukuni ne wa ana Aisha ta radiyallahu anha qalat hadat Safiyatu bint Huyay ba'da ma afadat qalat فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابس أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفادت وطافت بالبيت ثم حادت بعد الإفادة قال falatanfir idan wannan ruwa imam bukhari ya zo da ita haka muslim da sauran irin su abu dawud su tirmizi su nasa'i su ibnu majah din da yake sunan arba bayan muttafaqun alayhi aisha take ba labarin cewa safiya bint huyay ta yi haila ba da ma afada bayan ta dawa fi ifada sai jinin haila zo mata qalat ita aisha take cewa fatakata zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba annabi labarin safiya wa jini ya zo mata ta ba annabi aisha ta ba annabi labari safiya jini ya zo mata sai manzon Allah ya ce ahabisatuna hi ana kokarin a tahi da annabi ya bada misali bakin kwana uku ne bayan haji ba tsaya maka duni muhajir annabi ya hana ya huce kwana uku bayan bayan bayan aiki kare aikin haji iyaka kwana uku ne kawai da shi duk muhajir kai wuce kwana uku a garin makka a garin makka to yanzu a yaukan ta gida gajin ta ce jini shi ana wace kenan wannan ke safiya kenan za ta tsare mini kenan za ta tsare mini safiya za ta tsare mini kenan ta hana mata hiya tunda jini ya zo ba ta iya aikin hajji ba sai aisha ta ce mishi ya rasulullah ina karta kada afada wa ta'afat bil bait ai ta yi tawafi ifada ta zo ta tawafinta tukun jinin ya zo mata a tun haka ne sai ta fartafar izan kenan mu'amata ya kuma kenan nan ba magana tsayawa tunda tawafil qulum tawafil wada'i ne saura shi kuma cikin kan wani bai hana mai haila ka mai haila ba zama dole kanta ba kenan mai haila tana iya barin tawafil tawafil na na wada na ban kwana ta ta kai tsaye amma na ifada dole he ta tsaya ta yi shi ta yi jira dole he ta yi jira in ma misali zaki misali a yanzu a ce volkin sa yazo za a tashi jini yazo sai a hakuri a sa ta volkin gaba sai ta tsaya ta ida kwanakinta na jini ta kon misali ana maganar mai ake magana nan mace an dawo daga arfa an zo an yi jiwa ka hidda fil ifada sai jini haila zuwa mata abin da ke kana ga mata kiran wata sa kanta a wannan halin ba ta tawa fil ifada ba jini ya zo mata dole ta yi jira a makka har lokacin da jininta ya kare ta kon ta yi tawafin ifada ta kon ta ta gida don tawafin ifada iya ɗaya daga cikin rukunai na aikin haji wanda barin shi ba wani yanka kurin haji ba ta yi ba sai an yi shi kuma ba a yi tafi da fada da haila magana kenan ya ce fadalla ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam a habisatuna hi ya ce wannan kalma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kenan za ta tsare mu wannan kalma ta hukumtar ta shiryar da mu ala anna hadha tawaf la budda minhu kenan wannan tawafin na ifada kenan dole ayi wa annahu habisun liman lam yati bi kenan zai tsare ga zai tsare hana huta ga wanda bai yi shi ba shine kenan karin hujja kan cewa tawafin ifada rukuni ne sai rukuni na biyar السعي بين الصفا والمروة سعي tsakanin safa da marwa da muka bayani daga nan ka je na wannan kewaya zuwa bakwai da ake nan ka fara daga safa ka ida a marwa ta yin da ka je daya biyu in da ka je daya da sai yake wannan sa'ayi shi ma rukuni ne daga cikin rukunin haji wanda an ka bari wani gyara na yan uwa a amidun da ya ce wannan magana da ya yi ta sa'ai bai na safa almarwa rukuni ne ya ce lisa'ayi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallama yana yin shi kuma yana cewa su'u fa inna allaha kataba alaikum musa'aya ku yi sa'ayi Allah ya farta muku yin sa'ayi wanda wannan yan uwa rukunai da ya ambata guda biyar guda biyar hudu ne aka samu kusan ittifaki akan sun yi kamar ƙari gaskiya magana ta niyya tsayawa a arfa na tsayawa arfa tawafil ifada da sa'ayi su ne wannan gamon da suke da kusan ittifaki akan su don da ya bar su wani yanka bai yi sai kayi su in ba haka ba haji ta ɓaci niyya tawafin tsayawa arfa tawafil ifada da sa'ayi wannan su an gaba su amma saura akan ce misali a yanka dabba a yanka jini a wajen jamhur kan shi dai a takaice wannan hudun su ne gaskiya wanda babu wani abakan su kullum dole kowa kusa ya tafi akan su yanzu rukunan haji sun kare sai wajibatul hajj abin da yake wajibi don bambanta mai yawan magana bambanta rukuni da wajibi da suna da maka bayani a baya aka ta kaza suna ne kenan barin shi bai sa kai komi bai da matsala don a samu kasar lada amma bai amma ta alwajiba su iya kawo shi misali abin da in ka bari ana iya gyara shi bai bata ma haji a ce sai ka koma ka sake aikin haji shine wajibat amma ka ce rukuni kenan aikin haji nake mabanta sauran ibada sauran wurare wajibi rukuni da ne amma aikin haji wajibi da rukuni daban ne kenan aka ce rukuni abin da bata gyaruwa kurin aka bar shi amma suka ce wajibi tana ya kuskure ne akwai laihi tana gyaruwa shi magana wajibi amma abu ne mai karhi amma barin shi bai bata haji gaba daya shi magana wajibatul hajji sai ce al-ihram min al-miqat harama daga miqati yi bayan ta baya ko dan lalle wajibi ce amma kaka dauka misali mutumin da ya huce bai yi ba lalle ya laihi amma a ce misali a shi kenan baka da haji ba haka bane magana kenan laihi ne amma wanda baya bata ingancin haji malahi ne yace me yake ne al-ihram min al-miqat yin harama daga wurin da aka kayyade shi da miqati da aka haddade daga nan za a dauki ne aikin haji yace bi an yatajarrada min thiyabi ya hudda kayan shi na yau da kullun dumkakku wa ya labasu malabis al-ihram sa kaya na mai aikin haji na yanwa namiji ke da nau'in kaya me matsalar shi namiji iya sa riga da wando asal artan kayanka to a shi kuma aka harami duk wani abu mai dimki ba sa shi ga namiji namiji ba zai sa ba riga ba zai sa ba wando hede iza amma mace ba ruwanta ba ta ranar ka'idar ba ta ranar ka'idin na kaza ta haka mace kayanta na yau da kullum ma mun na ake ce mata harami kamar zan ka'ida ita sa din kamar tawar ko zawati ana kona abu mata kayanta inda masu ado bane ba na babbai da ado kayanta ne da kullum sa ta je ake hajinta bata da matsala ta wajen nau'in kaya mace illa kurin hana sa gam a hannu a hana sa a riƙa tuwa mai ado idan wannan a hana shine kura kana a hana su wannan aikin haji ko da akwai su tana bukatar sara ya dai su sauko abinsu in suka maza su kare su maida amma a samun katuwa mai hudu ido nan haramu ne ma aikin haji mace batta yi ba a sa gam ba a sa wannan niqab aikin haji amma namiji shi ke da nau'in kaya ba ka sa riga ba ka sa wando ba sai ka zo kai ma kamar mace kun zane kurin zaka sa idan da mai yi kurin to wannan sa wannan kaya kenan ka hudda kayanka na yau da kullum ka sa malabisul ihram sun yanwi bayan kasa wannan kaya kaya abin kuma yake niyya mun karanta muku a baya yanda a yau mutane suke ta wahala ya an zo zulhulefa mutane su yi ta magana ana layin wanka ana sa hari mutum iya zirin balle maza da ana ta zir don isa wando zane ba ya ga zana iya saki ana koya mishi tunda abin da yi tun daga madina ko ma ina ne kayan ka zo wajen miƙati ka yi wankan ka a can ka sa kayan ka da annabi sallallahu alaihi wasallama a zulhulefa ba abin da ya wanka ko sa kaya tun a madina ya yi wankan shi sa kayi shi a nan zurfi lefa kurin talbiya ce ya kurin labe ga lamun hajji umarata kurin baki abin da yake nan biyi ba wankan a nan biyi ba sa kaya a nan a can gida sa nan kurin sallah raka a biyu bayan sallah raka a biyu ya yi niyya kurin haka ya kamata ya ce kenan bayan in ka zo miƙati ka hudda kaya na yau da kullum ka sa kaya irin na mai harami kuma ce sun ma yanuwi ƙa'ila kuma ya kaɗa niyya niyyar da zaka ban da niyya a ranka ta aikin haji ko mara kuma kayan kuma zaka faɗa zaka yi lafazin cewa labbaika allahumma bi umara aw labbaika allahumma hajjatan wa umara kina imma ifradi imma qirani imma labbaika allahumma bi umara Allah na amsa maka kiran umara wannan mai tamattu'i irin mu masu zuwa daga nan mun karanta a baya shi yahi kai niyyar umara kun ita kadai an kautar daga madina ba ne haji kuma ka zo makka an ka ida umara ka hudda aiki kayanka ka yi jiran ranar tarwiya ko wuta mina kuma ka sabon niyya ta haji to nan kenan niyya wannan ita ce ma'ana ihram ka yi niyya a wannan wurin da aka kayyade a nan ake ɗaukar niyya imma labaka lama bi umratin ko labaka lama bi hajjatan umara yace wa zalik wannan kuma bayani da lima sabaka fil mawaqitil makaniya can baya da ya mawaqitil makaniya da zamaniya ko na lokacin a kayyade akwai lokaci na zamani misali ashurul hurum kenan wata kai ashurul wannan hajj watannin ɗaukar niyyar hajji da aka kayyade shawwal zulqida zulhijja sune na zamaniya na makaniya wurin da aka kayyade wuri ke daga nan kenan za a ɗauka in aka magana magana zulhulefa juhufa wannan na karin munazil da aqiq yace min hadisi ibn abbas na rubai an ka abdullah ibn abbas inda yake cewa waqat rasul sallallahu alaihi ahli madinati zulhulefa annabi ya annabi ya kayyade wa mutanen mutanen madina wurin haramin su zulhulefa ne fa qawluhu waqata kalmar da yace waqata ahli madina ya wa madina ya kayyade wa ya sa musu wuri mutanen madina ay hadda hadhihi almawadi lil ihram ma'ana kai annabi ya haddade musu wannan wurare tun da aka ambata na ya haddade wannan wurare dan yin harama ta aikin haji wa ma'ana tawqita hadi hadhihi alamakin lil ihram ma'ana kenan an kayyade wa'annan wurare dan harama muka ambata juhufa zulhulefa a ƙirƙanin munazirkin aka ambata can ya ce su ne wuraren da aka ƙayyade na ɗaukar harami na aikin haji annahu la ya juzu mujawazatuwa limurid alhajj aw umara illa muhriman wannan wurare da aka ƙayyade bai halitta mutum ya huce su mene ya haji ne ko umara bai halitta ka huce wannan wurin sai da harama هي da niyya ta aikin hajji wa in lam yakun fi lafazatin waqata ko da asalin kalmar waqata asalin lafazin min hasa hiya hiya tasrihim bil wujub kenan duk da cewa a cikin lafazin waqata ba magana bayyanar da cewa wajibi ne dan yayi yawa mutanen kaza lokaci ya musu wurin wurin haramun su wuri kaza ne anan babu siga wa take karantar da mu ya ce dole amma ya musu wurin haramansu ya ce wai sigatul khabar yuradu biha al-amr siga ce kamar khabar ne amma tana ba da ma'anar umarni ne dan abin zai zo a wasu wurare suka yi bayani wannan tauqitin da yayi na dole ne ya ce wa warada aidan fi ba'd riwayat bi lafazatul amr da wasu ruwayoyi sun zo da lafazin umarnin yin harami a wannan wurare ya ce an abdullahi bin umar أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهيل wani mutum ya tashi a cikin masallaci ya manzan Allah salama ina kake mana umarnin mu ɗauki niyya ta aikin haji kai annabi ya umarni kenan ya kasa a gaya mashi wurin kina annabi ya umarni na yin niyya a wannan wuri magana ke wannan lafazin ya ce wa sarraha al-bukhari bil faradiyya kuma imam bukhari shi ma ya bayyanar da a hili cewa farilla ne yin wannan harami a wannan wuri faqal imam bukhari sai babi babu farada muwaqit al-hajj wal umra baban dama ce imam fikir bukhari tana cikin tarjumar shi anan ke fikirin shi he baban farta wurare na haji da umara kayyade wurin ne haji ko umara ثم أخرج بسندي عن زيد بن جبير ما البخاري بايا وانا بابي سيكاو وترواية زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله وله فسطاط وسراديق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل, المد... لأهل نجد قرنا ولأهل مدينة الزلهليفة ولأهل شام الجوفة ترواية أبن الإمام الخيكاء أتكلم عن ديسم يتي عبد الله زين بن جبير كيتوا يأسكو عبد الله بن عمر أما سبكين شي yana da walau fustatun wasu radik yana da hema fustat kamar hema ce duk da hema suna irin ta abin abdiga ta zani za mu ce sauradi da abin da aka ke aka sa aka wani ganuwa aka ke kai kewaye naka na musamman kuma kai hema ke cikin dai wani magewayin shi fasa'altuhu he na tambaye shi min aina yajuzu an atamir daga ina ya halitta in yi umara ata ya juzu yake ce mishi faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya farta ta annabi kenan annabi ya farta ta kenan wajen yin niyya ta aikin da ka tambaya yawa li ahli najd qarna mana kana munazil yawa mutanen najd qarn yawa mutanen lai madina ta zulu lefa yawa mutanen madina zulu lefa yawa mutanen sham jufa a ruwayar da ya kawo a can kenan annabi kenan ya farta a yi a wannan kenan farilla ne a yi niyya a wannan wurin da ya kayyade shi ne maganan hujjar shi ta cewa niyya a wajen hirami ka a huce wurin ya cikin wajibat kenan wajibi duk wannan bayanin ne na magana wannan na abu guda cikin wajibat alhajj harama a wurin da aka yi na miƙati sai yanzu magana wajibi na biyu alamabitu bi minan fi layali tashriq kwana amina a cikin kwanakin yayyani na makice kwana wani mace a mata sharik sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata shi a mata sharik su a can da ko a gabanin muke a yanzu lokacin da ake da ake da ake margen nama a shanya a cikin rana dan ya bushe kai lalace kina wannan kwanakin guda uku na bayan sallar layya kina wajibi ne mutum ya kwana amina a wannan kwanaki na ayyamin tashrik yace domin wani magana da yayi li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bata biha wa rakhasa li ru'a'i al-ibil fi al-baytuta yaramuna yawm an-nahr thumma yaramuna al-ghada wa min ba'd al-ghad bi yawmayn wa yaramuna yawm an-nafar yace domin manzala sallallahu alaihi wasallam bata biha ya kwana a ya kwanakin wannan ya kwana amina wa rakasa li ru'ayil ibil fil baytuta yawa makiyayan raqumma ya musu ya musu ya musu rangome wajen kwana da ake amina yana irmun da yawmul nahar za su yi jiwa a ranar sallah ta layya sai su tayi da dabbobinsu su kewaya sha ɗaya ga wata ba sa zawa ran sha biyu ga wata he su zo he su yi jikon kwana biyu wannan yanwa magana da iya ake samun matsala a saudiya ta maganar da za a ce misali 'yan gari kaza an muku kai da za ku yi jiwa kahin zawal ake samun rigima kan abin wanda an san su tsari ne na kauce ma haɗari na cunkoso na hallaka ta bayan ana abu na hili na samun cunkoso har da hallaka na mace-mace da ake yi to da na musulama ya yi rangume ga wanda hamma saboda dabbobi kuran kiwo aka yi rangume a yi jihon ma ka a yi ma ya gobe a yi ina ga dan an yi da sahi saboda ruwa mun su ce a kun bai yi ba ba ta yi ba hajji kun sai tsakon dole a ji a ta abu kuran matsala kuran da ruwa ta kakana da ruwa ta kawo suna ga tsarin da ake in kowa zai ce a lokaci guda tabbas akwai cunkoso kuma abu ne a hili an samu illar ta halakar jama'a an aka a lokacin guda kowa za shi a yanda abin yake da yawan mutane gaskiya magana kin ba wani matsala ta kama zarura ta kaka nan ya ce za su yi yarmuna yawan za su yi yarmuna yawan har za su yi jihon su na ranar sallalaya su mai yarmuna gada wa mai ba da gada biyomai ne sai su yi jihon kwana biyu kenan su gama na kwana biyu su yi kuma yarmuna yawan nafar kuma ya su zo ranar ƙarshe su dawo su yi jiwa ranar sha uku wata kuma ya su huta mana ranar huta daga arfa daga mina ya ce wannan ruwa ya abu dauda ya kawo turmuzi haka imam nusa haka ibn maja duka ke suna abada sun karuwa ya sai ya ce wa tarhisu sallallahu alaihi wasallam lahum dalilul wujub ala ghairihim cewa wa'annan ne aka ba rangome na ba he sun kwana ba a wannan wuri kenan shi da dalilin inda ba wajibi ba ne an ce an wa wani rangwame kenan ba ma wani ba amma wannan su ne aka ma rangwame kura sai ramayul jimar murattaba shi ma wuraren jiwa kenan na uku kenan wannan wajibatul hajji na uku wuraren jiwa misali kenan a wurin jiwa uku ne adana wusta al'aqaba wanda aka an kauto daga mina za a fara zawa ta adana kin ta farko kusan mina ta tsakiya ta akaba wanda an san ranar farko da aka yi waccan ukun ne amma ya aka ya tsallake biyun ba ta ko daya ya aje ta karshe wanda kai ta yi maka ta akaba ta karshe kenan dan kauto daga mina kana fara isko al'adana zama ta al'adana ta farko kwace duniya ta farko wusta ta tsakiya kuma alaka ba ta karshe daga can kuma ya makka daga kare ya shiga makka kenan an zo rasar da farko rasar da ba ta baɗaya biyun ya wuce ta ƙarshen to amma a wannan kwanakin ta shirik ya ce ramar da jawar murtaban jihon wa'annan ramuna a jere bi an yana miya yau man nahar jamar tal'aqaba bi sabi hasayat shi na ranar farko aka zo za a je jamar ta wani wurin jiwa na ƙarshe da tsakuwa bakwai ita kaɗai za a jiho a ran nan a huce a je makka a yi tawafi na ifada ko an dawo mina a yanka a yi aski kuma a je a yi jiwa ka a je a yi tawafi na ifada ce wannan yin a yi ranar warko a shi wata aka ba su da tsakowa bakwai wa yarim yal jamarat salata fi ayyamin tashrik kullu yawmin ba'da zawal kuma in yaso za a jehi ramunan guda uku a cikin kwanakin tashrik kwana uku na bayan sallah sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata ga wanda liman ta'akara ga wanda ya jinkiri ya cika kwanan sha uku domin an kai ma kwanan biyu ka hoto sha biyu ga wata baka lahi ba lati wannan ya ce kenan kowata za a yi kenan a jere ka yi wannan ta farko ka yi ta tsakiya ka yi ta ƙarshe shine kenan a yi abin a jere kullum bayan zawa da za a tashi a je a fara haka a sana abin haka yake ya ce kullu jamaratin bi sabai hasayat za ka an zan wayan da wani ga ake abin za a fara tun da sahin a wuni ana yi haddare baka shi kashe wurin ba kowa wurin shi in za a ce kenan kowa lokaci guda da zawar gaskiya kowa sa kocin koso dole sa matsala wanda ya karanci tarihin abin da aka yi na aikin hajji wani aka taɓa na kayan wannan mai yawa wanda wanda aka ce suka mutu ma kurin yan sanda kurin sun ga suka mutu sun ga sun ga da hudu suka mutu matsalan kurin me an ce dai da wal kowa an tsare kowa an zo an tsare bakin bariyar sun sun tuntunin do yan sanda sun tuntunin do sun tsare wurin ana jiran zawal zawal tana yi aka bude kuma aka wuce wannan to wata shekara da aka yi wannan wannan abin da yawa da aka yi wannan sun tsare kin mutane da aka yi wannan wup duk wannan wanda suke ga wannan sojoji sanda da suka mutu aka take su aka take mutane abin yawa yawa a ce hiroci guda wannan da suka mutu wasu daga sun kai sun kai sun kai sun kai dari hudu wallahi sanda sun kai suka mutu banda mutane kuma wata shekara wannan na abu ne shi kuma kurin wurin hawan an yi kun yi ɗaya ɓare kun aka faɗa kurin ana aka faɗa kurin ana hawa juna ko an ta mutuwa wurin wurin shi wurin ai kaman famfon ne kawai sai kawai abin cunkoso kawai ya bare gaskiya wanki nan gaskiya abu ne da ruwa ci a hili duk mai hankali mai adalci ya sanin mutanen yanzu ke aiki gasa neman lafiyar mutane ke sai da ruwa ta ke kawo in suka ci ai kaza kurin gaskiya mutum ya mai wuya ka samu matsala ka kan kawala kurin ka halakar da wani to wannan kenan asalin abun haka ne za a yi dukkan ba'ana bayan zawal kuma kullu jamaratin bi sabai hasayat za a jehi ramin uku kowane rami da tsakuwa bakwai ya bada bil ula sun malwusta sun jami'atul aqaba zai wara da ramin wurin jiwa na farko ko ta tsakuwa bismillah Allahu akbar ko Allahu akbar ka fara da ta farko yi ta tsakiya yi ta karshe a jere yin wannan abin a jere ya daga cikin wajibat shi ma yace an Jabir ruwa daga Jabir bin Abdullah قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النهر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه جابر كيتشوا ناقا النبي صلى الله عليه وسلم akan abin tagoshi wannan na gan shi a ranar layya rasallah iya cewa lita'khudhu manasikakum watarwa anni ku amshi aikin hajjin ku daga wajena kidan ku dibi abin da nake ku doka domin fa inni la adari la'alli la hujju ba'da hajjati hazi domin ban san ba da cewa kina ga dawiya zan yi wata haji bayan wannan wata ruwa ce la'alli la alqakum ba'da ami hada khuzu munasikakum anni ku amshi aikin ku na haji daga wajena kidan ku riga lura da abin da nake ku ɗauki yadda nake ku ɗauki kiran model misalin da abin da nake yi don iya daga bana ba na ƙara zuwa can haji kuma haka aka yi ba mana tamanin da ‘yan kayayi nan ya wani magana goma ga wata na zulhijja Allah mai cikawa sha biyu ga rabi awal kenan haka kenan wata na ta kwana tamanin ne za mu ce da biyu kan ga ashirin ga kamar ta zulhijja ko muharram safar wata biyu ko ga rabi'ul sha biyu da shi kenan kwana aka ce gomiya tara da biyu Allah mai cikawa bayan wannan kwana goma nan ga 20 can ga wata biyu can ga kwana goma sha biyu nan gwamnati da biyu ko haka da kwana gwamnati da biyu gwamnati da biyu bayan wannan magana Allah mai cikawa ya ce sai kadarul hasar ramai magana kuma na an ce a jiwa ta samu wani ma ya rike takalmi wani da katon dutse ya ce don waye mai bugun bugu ya shi dan bugun bugu a suka ce suna ji suna wai bai labarin jalikan suna lanaka suna ji suna la'anta kwa lanaka lawo shi ya ce shi dan ya mai ya zama zai ta katon dutse buge shi wata zai ji zai jahil shi ke da wani ma ya gaji bane ya watsa gaba daya tsakon gaba ya kare ya ta shi ne wannan kenan ita kanta tsakuwar akwai ƙa'ida akwai yadda ake so a yi tsakuwar da za a yi jiwa da ita ya ce gwalagwadon tsakuwar da za a yi jiwa da ita duka musulunci an kai magana komai an jabir qal ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rama al-jamarata bi misl hasal hadaf ruwa da imam muslim ya ruto haka tirmidhi ya kai imam an-nasa'i yace jabir kace naga manzana sallallahu alaihi wasallam ya jehi aljamara wurin jiwa da wata tsakuwa irin tsakuwa ta jiwa da haka ba za ka rike da yatsa biyan wannan kurin kaɗan jiwa haka da na ake rike tsakuwa shi hasal hazaf tsakuwa irin ta halbi ake jiwa haka kurin wa an ibn abbas qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulmi komai Allah ta annabi ya ce ba wani shine addini kurin ba wani magana hira kurin Allah ya ce kaza annabi ya kaza duk abu da ke neman hujja ai komai da hujja ba ka ilimi ba wani magana ra'ayi ba ruwan ka huta da ra'ayi Allah ban ka tare sunna wallahi ka huta da da hira wallahi kurin wa an ibn abbas qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-aqaba wa huwa ala rahilati hat ulqutli falaqadtu hasayati min hasan hazaf abdullah ibn abbas ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya mona magana washe garin ko jijihin na jiwa ranar jiwa da sahi ranar jiwa aka ba kinar sallah sahi sallah ya ga muni magana yana kan tagosh yace hat zo ulqutuli ka tsino mini ka annabi ya da ba zo ka tsino mini eh falakattu hasayata min hasayata sai na tsinto mishi tsakoyi irin tsakoyi na jiwa da kanana haka da tsinto mishi falamma wada'tuhunna fi yadi lokacin da na dora mishi su a hannun shi tsakuwar guda bakwai qal bi amsal haula'i ina karanta wata ke yace da irin waɗannan tsakon koni kenan da su za ku jiwa bi amsal haula da irin waɗannan ne ake jiwa wa iyyakum wal gulu fi din ina muku kashe da shishigi cikin addini kuma da katan dutsi yace ya mai bugun bugu katan manya tsakuwa ya katta tsakoyin to wannan idan ta da ya ce an ya kashe ina muku kashe da shishigi cikin addini fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fi din domin wanda suka halaka kayan ku huce gona da iri nan 'yan gargajiya ko 'yan bida'a sukan kawo wannan ruwaya su mata wata tawili wasu soki ahalus sunna na kan alghulu na magana mutum mana wanda zai ce shi kaza hi sunna annabi ba zan yi ba ce kaga alwunan shi shigi ne wai mutum iltizamu da sunna sai su kawo wannan magana a wannan wuri da yawa haka suke an gargajiya kuma haka mutum aboki na maka cikin da ka cika za'ani mai kaza Allah ya haka ce jirgi ne wani han wata cikin sunna zamanin arabun har sai ma ba sunna ba sai cikin sunna ma zai bukari kuma ko sai abun sai bid'a su kai magana ce kai haka shi gare ka sun bid'a kai kai da kai magana ce kai shi gare ka bid'a ce akai amma kai magana ce kai shi shi kenan ko abin da ke so akwai masu baki da cikin alsa masu wani fahimtar iya shi misali bid'a bai iya ta hayayi ko zaman gari ko al'umma ko wani daunan tere hayayi an kace magana wani abun sun bida ce ba kyau ku hakuki hakuki ku shi shigi ne hakuki zahi dan zahin kai ba to ai a ba magana zahi ko shigi kan iltizamu sunna yin sunna ina da shi shigi huce gona da iri shi magana eh huce gona da iri hatta ibada ga abin da kaninka misali amma iltizam wannan suka ne ga sunna ka tuhumi mai iltizamu sunna wace bai bida ka ce su ka ce wai wai shigi ne wannan ba haka ba take ne wannan iya cikin tawilin ko tarifa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana na an ce tsakuwa karama ka dauko katuwa go ko bagana ibada ka abin da ya kashin ka na ci ina muku kashe algulu fi din ana huce gona da iri fa innama halaka man kana qablakum bil gulu fi din wanzu ka halaka kayo ku sun halaka dalilin shishigi kuma sai nasara san isa suka huce gona da iri soyayya ta kai suka ma isa matsayin Allah fa da muke musulmi kashe ina muku kashe da tuduri kamar da nasara bin maryam kar ku huce gona da iri da ni kamar yadda nasara suka isa da maryam ina ma ina ma fa ina ma abdullahi rasuli ni bawo Allah ne manzo na Allah annabi ya kashe wani abun kenan huce ka'ida shine al-gulu shi da at-taruf ma'ana huce gona da iri amma bin sunna ai ga iltizam ne eh an maka ne nayi da baka iya to ne nayi misali zaka soke ni sai kafiyatu ramai wa adadul hasa kuma nan kafiya yaya ita wannan hatta shi ba barka ba hatta shi ban ya ake ta wani kwan kawai yin da na gama gudun wani jiwa baban watsan ta ta a a shi ma akwai ka'ida kafiya yadda ake shi ta babban jikulun sunna ɗan daga mai kuna ibada a sunna ta tambaye ka kai mata ta yi mata bane yaya ake yaushe ake shi inda suka tura abu ya ma bayani ya ake yin shi kuma yaya shi ne matara mun ji ɗan ɗan ma'arme tun da wuri sai ake ba canji su kuma ba an ba an ba raba kuɗi ba a yin wata ba ba yin wata ba aka jima aka jima sai wannan barka tashi ce vraiment ya ce wannan abin da annabi da annabi ce ne abin sai ga mun ga solution yanzu ba solution duk ku tsare mutane ba ba ta aiki ba yake faɗa ya ce inda annabi ya ce wannan inda shari'a ce wannan abin da kuke yi ya ce da an samu solution ba canji ta ba su ba solution ce tunda ku kuke kan duk tsare mu duk shi gashi duk mai rai tarkin zuwa ruwan aiki kuma haka ne ya an kawo canji haka ba ba da ma'almi ya kawo su kudin watiya sai da kida abin na al'ada ke shari'a komai ta baka kaifiya gashi gashi gashi an salim bin abdullah أن ابن عمر كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حسيات يكبر مع كل حساة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu wannan ruwaya man bukhari ya kawo ta yace nan abdullah bin umar ke cewa salim ke cewa abdullah bin umar ya kasance kana yarmi al-jamrat ad-dunya bi sab'i hasayat yana abdullah bin umar yana jiwon rami na harko da tsakuwa guda bakwai yukabbir ma'a kulli satan ko tsakuwa zai Allahu akbar Allahu akbar kafe ka yadda ake in ya jehi wurin jiwa na harko a duniya ita sun mai taƙaddam kuma sai ya gaba sai ya gaba fusil ya samu wata farfajiya ɗan hili haka ɗan wuri haka wata fasa haka ɗan wuri fayaƙum sai ya tsaye zai tsaye mustaƙabil alƙibla ta ɗawilan zai huskanta alƙibla ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya ce wa yarfa dai kuma iya daga hannu addu'a iya daga hannu thumma yarmi wusta in ya kare wannan addu'a ba ta farko sai ya huce ya gaba kuma ya je jehi wurin jiwa na tsakiya in yi jihi rami na hudu na tsakiya sun mai ya hudu za ta shimal kuma sai ya yi ɓangaren hagu wannan abu ne duk yan wa a can cunkusa na yanzu don tsari ake kuyi nan a ce dole ka yi nan kurin don cunka a cikin wuri guda akwai masu baka umarni kuyi nan ana raba ku don ka kuɗa wuri guda ku cinkushe inda dama ɓangaren hagu za ka yi ya koma ɓangaren hagu fayusihil shi ma nan zai samu dan hili dan farfajiya fa yaqum mustaqbil qibla zai tsaya ya fuskanci alqibla thumma yad'u ya addu'a ka ya addu'a ka ya addu'a nan ma ce wa rafa yadda iya daga hannuwa wajen addu'ar wannan iya daga hannuwa wa yaqum tawilan zai jima a tsaye addu'a summa yarmi aljamarata zatal aqaba bayan ya kare ta tsakiya sai ci gaba ya je jehi wajen rami na tsakiya kai na karshe zatal aqaba na karshe rami na karshe zai wannan jiwa min baɗin wadi a wancan zamani daga cikin kwari kenan da wurin tudu ne da gangare to dole a yanzu ina za hawa hawan hudu ma zaga hawa ma bin ma hudu yanzu wurin hawa ma to dole abu ne a da gaskiya magana cikin kwari kenan din dama dai akwai an gara yace idan ya yaje shi akaba to bayan kaga nan ya tsaya bayan jiwon farko ya tsaya addu'a ya su tarkibla ya daga hannu ya addu'a bayan jiwa na biyu ya yi gaba ya samu wuri ya daga hannu ya addu'a to bayan jiwa na uku ya ce nan wala ya ƙif inda a nan bai tsayawa bayan wurin jiwa na uku ba nan ba tsaya addu'a kun a nan kai tsaye kun sun mai sarki kai kai kai gaba kurin kana ƙara kai kai gaba kurin a nan ba tsaya bayan jiwa na ƙarshe ba tsaya addu'a kurin gaba ke ya kai sa kurin wa ya ƙula wannan akin da abdullahi bin umar yake duka yake ce musu haka da wannan abin da kuka ganai haka na ganin sa haka haka annabi sallallahu alaihi yana yi kida abin da gun da abin da bin umar haka manzo annabi sallallahu alaihi yake yi da shi ma dokowa ne yayi yana annabi sallallahu alaihi yake yi shi ma haka ne yayi sai kuma waqatul ramai lokacin da ya kamata a yi jiwa an jabir bin abdullah qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس yace jabir bin abdullah ke cewa naga manzana sallallahu alaihi wasallam yana jiwa a ranar layya ba lokacin wallaha wa amma ba'da zalik bayan layya rasalla kuma yana yi ba'da zawal bayan zawal kuma wannan shine kaida an samu in ba darura ba in darura kuma wannan darura zaman kan take wastamiru waqtu rama ila ila masa kuma wannan jiwa haddare haddare iya nan ana da dama ai an abdullahi bin abbas qal كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النهر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج نا أنا kusan ka'ida tsarin an haka zo annabi sallallahu alaihi da yazo ya jiwa yazo ya yanka yazo ya yi aski tukun ya tahi tawafin ifada to nan wasu suka aka cikin haka wani zai ce ya rasulullah ni na yi aski ka yanka annabi ce izba wani haraj yanka ba lahi wani jihar su lalani na mutuba na yi jiwa ba da mama sai bayan na ita ba bai su jiwa ba ya daya da mulace na sallala ya ban yi jiwa ya da mulace ma ya ce laharaj i ba lahi ya ce kenan wannan abin da aka yi tartibi da ake yi a yi jiwa na sallah a yi yanka a yi arziki a ɗauki fada dan ka juya ma a yajin wata ɓace ba ba lahi ba ne ba kana iya yi duk abin da ya tsari da aka wani shi ne amma dan mutum ya yi ya sauya haka kin tserin jeran abin ba magana laihi balle a ci hajji ta ɓaci da a ranar da annabi kawai tambaya da abin da kai ka yi shi ko ka canza ta ka ibalai ibalai ya ce laharaja ifa laharaja ba lahi yanzu misali a yanzu wani zai gyara shi in ka kare tawa in ka kare jiwon ka na farko ka huce maka kai tsaye domin ka maimakon ka dawo mina wurin bale wurin nesa ne kana dama ka huce maka kurum da ka huce maka gaje ka iya tafi fada dan ka dawo mina kuma ka samu damar lokacin yanka a ran nan koma shi gari dan sai a ran nan iya da wahala ka samu damar yanka kaga to tun akwai dama kaga kana hucewa maka kai tsaye bayan ka ji wanka kai ka tawafil ifada ka shide ka dawo kuma nan mina ka yankanka ka yi askin ka kalai bane ba shi da balai sai tambi fadakarwa yace wala budda an taqa kullu hasatin fi hawd al-jamara sawa'un istaqarrat fi aw saqatat ba'da zalika yace ka san da cewa dole ne tsako da zaka jewa ta wada cikin wannan rami wannan basankin haud basankin da aka yi wannan abun ta wada ciki wannan ka jewa ta ne kai tsaye cikin ramin ko ko ta bugi wani abu ta fada ciki shine ya ta bugi dutse katanga wani bango ta fada shi amma an sa ta fada ciki yace fa yajibu ala alhaj an yusawwiba alhasa ila alhawd aljamara la ila alamud alshakhis abinda ake nema gare ka ka je tsakuwarka cikin ramin ba ka ji bugun wannan wannan katanga ba a ka je wa cikin ramin so haka kamata ya ce fa inna hadal amud ma bune li ajal an yurma don wannan gashi ba shi ba ajiye shi ba shi ake jewa ba ramu ake jewa ba ba wannan gashi ake buga ba a wannan an yi shi ba yi shi ba dan ajiye shi wa laysa huwa mawdu'in ramai kun ba shi bane wurin jiwon ba wa innama bune li kuna alamatan alal jamara wannan alama ce ta ga wurin jiwon wa mahalun ramai huwa al-haud wurin jiwon wannan ramin shi ake jewawa falau darabat alhasatu fil amud misali zaka yi mugun bugu ka buga zako ka fawo na katanga he ta komo maka ta komo waje wa tarat ta sama wa lam tamur alhawd bata shiga ba cikin rami lam tujzihu wannan jiwan ka bai ba ka buga da kai ta komo bata yi ba dan kai hankali kenan kaga buga katanga kaga jewa take to ai yanzu ga sai an da aka girma abun da wuya ka buga hata koma irin halaka sai yanzu dan an yi shi yanzu da fadi eh ga sai yanzu tana yanzu da wuya mutun ya bugon da zai bi tsakwa ta komo shi ya da wala hida ai hankali dai yace kuma fa'ida fa idza rama al hajj jama'a ashe wani suke cewa wace dan wace dan je ga rama ne wasu kamar da masu bodayin ta komo ya ce shi dan ne wai kaji ya tare mutum hankali balle wani ta sama ya ce shidan da ya milo maka a su gafin lazir shi kuma masu buga da ƙarfi suke koma wanki ko kuwa daga can a da lokacin babu wani tsawon abin can wani kita kyauta take huce ma ta zo kanka ya ce fa'ida da zai ka a nan fa'ida ramal hajju jamaratal aqaba duha yawmal adha faqad tahallala tahallul awwal aw al asghar fa yahillu lahu kullu shay'in siwa nisa' idan mutum rasalla an mutu an kuma muzalifa an zo mina ya yi wannan jiwa na rami na farko daga nan ka warware karamar warwarewa ma'ana karamar warwarewa za ka yi hudda kayanka komi kana iya yi banda saduwa da mata da kai wannan jiwa na farko shikenan ka samu warware ta farko ka shiga cikin yanci banda kurin zuwa wajen iyalanka shi ce fa'ilu kullu shay'in da sai wannan sa komi halitta shi ko abin da yake halitta ma komi ka je ka tsawafin ifada ka kare shi ko da ka dawo mai na kuma nan kana dama komi tana ka tsawafin ifada ina ga lokaci ya tayi mun zo ƙarshen insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته